تفعلت ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا wala ta kafa karka bibiyi ma laisa laka bihi ilmin abin da baka da sani a cikinsa ka sani inna sama jinka wal basara da ganinka wal fu'ada da zuciyarka kullu ulaika duk waɗannan gabobi kana masulan zai zai zama abin tambaya an gare su gobe kiyama za a tambayi sai ku mai dan abin duk abin da ka kalla to sai Allah ya tambaye ka alkhairi ne ka kalla ko sai ka ka kalla in alkhairi ne ka kalla ka samu lada in ya faranta ma ciki kai godiya ga Allah ka ƙara samun lada saboda me ubangiji ya ce sun malatu tsalin na yau ma irin alin na'im tunda duk kowa duk ni'imar da Allah ya maka gobe kiyama sai ya tambaye ka gode mata ya ba ka gani da ya kamata ka gani ka kalla abin da Allah yake so a kalla ya ba ka ji me ya kamata ka saurara ka saurara abin da Allah yake so a saurara ya ba ka da harshe me za ka faɗi ka faɗa abin da Allah yake so ka faɗa to duk abin da ka kauce ma hanyar Allah da su to ran ta ki kiyama Allah zai tambaye ka me yasa ka yi to san kai za ka ba da amsa amin
ولا تمش بالأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تخلق الجبال طولا ولا تمشي كرفر كركين تسعة الأرض كم فرد كم كسا marahan kana farin ciki ai za marahin kana mai farin ciki bilkibir irin na girman kai wal khuyala da takama to ka sani fa duk abin da kake takamar da kake yi da girman da kake kai da kake yi innaka ubangiji ce kai dai mai yin wannan aifai sakaman nan dan ta karkal arna duk ta zai da kike ba ta yi da kasa jin nauyin ka ba za ta yi da kasa ba to me ya ji wani girman kai zaka yi ayata su ba ba za ka huda ta ba hatta ta bi daga akiraha akiraha har ka kai karshen ta duk birka saboda girman ka girman kanka walan ta bi daga jibala sula kuma in kana wani takama ne kana jiji da kai ka kai tsawon dutse ai ba za ka yake zuwa su tsawo ba to kaji tun ba za ka kaji ko Allah yake so na ya ka ce kenan duk abin ka duk haka maka da zan kanka ba ka yi guda kasa eh to zan da duk wani bisi da kai kana wata daga daga za ka yi cimma zuwa zuwa ka wani ba za ka iya ba to ka aji girman kai ka aji takama kawai wala an tabluga al-jibala tulan ba za ka kai zuwa su ba wajen tsawo al-ma'ana kai ma'ana ma'ana ana kai la ta buga hadal mablaga ba za ka kai wannan matsayin ba yadda duk kaso ba kai ba tattali to ta yaya kake takama kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha kullu zalika girman kai da jin kai da takama ta alfahari to kana sayyi'atan ya zan mai muni inda rabbika wajen ubangiji ka makaruha abin ki a wata kira kana sayyi'u mummunan sa ya zam abin ki a wajen Ubangiji.
Zalika mimma aure ilayka rabbuka min al-hikma wala taj'al ma Allahi ilahan akhar fatulqi jahannama maluman madhura Zalika wannan mimma auha ilayka rabbuka ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yana daga abin da Ubangijin ka yi ma wahayi gare shi, gare yi ma wahayi wahayinsa zuwa gare ka, minan hikimati na hikima ai almau'izatu wa'azi, wala ta alkarka sanya ilahan wani Allah da akhara daban ma Allah ya tare da Ubangiji a wajen bauta. In ka haka, fatulka za a jefa ka fi jahannama cikin wata jahannama maluma abin zargi madhura abin korewa da mu Allah ke ni ba annabi ke ni ba. Haka da Allah ya san annabi haka za ta faruwa a gare shi zai zaɓe shi ya kira shi da aiki aikin sa to ya san ba za a bar to da mu wake duk abin da ka ji ana yi a tauni tsakowa ne in ji bahaushe dan so dan da'a tin so wanda ga yana kirsa abin nan yana yana yana da yana tauri tsako a kirin kirin aya in aya in ta zo ba balantana ko ko mutum ne irin dan tauri haka an taba shi an huta ta sai ga ya tsako dutse yana kawai yana balla shi kai abokin jami'a ne kake zai kasance yi to dutse ba yake tsaunawa to shi ne to ana ma annabi ana faɗa ma annabi ne shi ake magana da shi amma da mu ake dan ba mai Allah ya magana da shi ba sai da duka za Allah ya ci zaman sai dai Allah ya ce sai masa kaza sai masa kaza amma kai ka isa kira ka yi magana da kai wane kai to wanda yasa ake magana da shi to tun da jama'a shi ne to sai a ce ka sai a yi nuna kamar shi din ne amma ba da shi ake ba
أفأتيكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما afa asbabu shikenan sai ubangiji ya yi akala tafi ya keɓance ku ya alama kada ya ku mutanen makka shi ne rabubun ubangijin ku ya keɓance ku bil banina da 'ya'ya maza wadda har shi ku dan bai da wayo sai da ke na san mata minal mala'iku su ne mala'iku su ne ƴaƴan shi ai ku san wannan kun san ku kanku ba ku da ban adalci ba kai in za ka yi ga abin da za ka to ga wanda shi ya yi abin kuma sai ka ɗauke mai daraja ka ce naka sai ka ɗauko wulaƙar sai ka yi ma Allah ai wauta ce wannan ma zile ku rike wa lam afa asbaku rabbukum yanzu ubangiji ku ya keɓance ku ya hala makata ya muka ya ku mutanen makka bil banina da 'ya'ya maza wadda kada shi kuma ya rige na san 'ya'ya mata minan malaikat daga malaiku li nafsi ga kansa tisa amikum a cewa ku wai 'ya'ya wai malaiku 'ya'yan Allah mata ne ai kun ga kun ga kamar da sun ce kenan Allah shi ne da kowa sai mata innakum ku la taquluna kuna fadin qaulan zanci aziman mai girma da zalika da wannan gurbi da kuke yi ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا حقيقة من بياني في هذا القرآن أتكن وانا القرآن من الأمثال نمثالي والوعد da alƙawarin rahama walwa'idi da alƙawarin azaba muna ta kawo misali ne ba da ya zakar wai dan su azanci amma wa ma yaziduhum zalika wannan wa'azin da muke yi da wannan bayanin da muke da misalan da muke ba abin da yake kara musu illa nufura sai gujewa an alhaki ga gaskiya
لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لم إلى ذا الأرش سبيلا kullum ka ce masu lauka na ma'ahu da a ce ubangiji yana tare da alahatin wata allolansu alloli kamata suna kamar kuye da kuka faɗa ɗin nan inda gaskiya ne to idan kenan labta gau ila dal arshi sabilan da sun nufi da hanya zuwa ga ubangiji shine Allah ɗin namu biyu katilu da su je su yaƙe shi سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا subhanahu tsarki ya tabbata ga ubangi wata ala ya girma amma ya kudu ga abin da suke faɗi mana suraka'i na abokan tarayya ya ko girma uluwan girma kabiran mai girma يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبصرون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا yusabbihu lahu ma yusabbihu lahu samawati sab'u sammai bakwai nan da kake gani ko da wace cikin tasbihi suke ga Allah wal ardu da kasan ma bakwai wa man fihin da wanda ke cikin su wa in ma ni shay'in ai ba wani abu min al makhluqat na halitta illa yusabbihu sai ya kasance yana tasbihi multabisan yana mai cuɗanya da hamdihi wato da cewa subhanallahi walhamdulillah Na'am ayya kullu yana cewa subhanallahi wa bihamdi walakin sai dai ku mutane la tabqauna ba ku gane tasbiha mu irin tasbiha tasbihin su ne la anna udan tasbihin da waɗannan da muka ce suna yi laysa bi lugatikum ba harkan ku bane harkan ka kuma harkan da ba na kawai ba za ka ga abin da ake faɗi ba innahu ubangiji kana haliman ya zama mai hada wuci ga sura mai yawan gafara ai kullum yu'ajilkum dan bai muku gaugawa ba bilo ku bace da wannan jafa'i da kuke wa Allah وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا mastura wai za ka ratar qur'ani in za ka karanta qur'ani da anna bainaka sai mu sanya tsakaninka wa bainal ladina tsakanin waɗannan da na yu'minuna ba su yin imani bil akhirati lahira to sai mu sanya hijaban da maki masuran mai suturcewa ai satiran mai suturcewa laka gare ka anan daga barin su wala ya raunaka ba su ganin ka nazala ta sauka ne wannan aya fi man arada al-fataka tun wanda ya nufin kisan gilla ga Annabi sallallahu alaihi wasallam waja Allah mun sanya waja Allah ala qulubihim akinatan وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وعده ولوا على أدبارهم نفورا وجعلنا من سنيا أكنة ليكليك ne ala qulubihim bisaju zuciyoyin su duk mamazuciyoyin wanda an yabka dan ka fahimci Qur'ani na an yafa min Qur'ani dan ka fahimci Qur'ani da ka fala yafa mun ba za su fahimce shi ba wati ya zane makaran sannan ga wasu nauye nauye da muka sanya a kunnuwansu فلا يسمعون ما في القرآن وإذا ذكرت ربك إذا كان فجر بنجد في القرآن القرآن وهذا وشيك إيه ولو تسجيا على أدبار بسابا يجلس ذكورا سنما سجد أنه دواء أنبتا أبنجدنا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Na alamu ai mun sani bima ya sami'una da abin da suke saurare bihi ai saboda shi min alhuzi na izgili. Mun an san sun tsaya ne suna sauraren ka dan izgili su ga me za su ce ma Qur'ani, me za su ce maka. Idh yastami'una ilayka sanda suke saurare gare ka kira'a ta ka karatunka wa idhum najwa da kuma sanda suke ganawa ayyata na dauna bainahum suke ganawa tsakaninsu ayyata ta suna suna surutu irin da ya kulun zalimuna a zalimai za su suna faɗa fina tafi na jiyin cikin ganawarsu in ai ma ta tabiuna ba wani kuke ba illa rajulan face mutumin da yake masuhuran an mai sihiri ne ai masaduhan an yaudare shi magaduban an juyar da shi ala an juyar abun juyarwa ne ala akali wato akan akali su ma'ana mutumin da yake ba kan hanyar shi yake ba ya za ku zo ku bi قال تعالى توبا يجي انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا kun san dan uwa da Allah ka duba haka kai fa darabu laka la amsala yadda suke ya ya kai annabi ka duba haka yadda suke ta saba misali a gare ka dil masuri suke ma kai masiri ne wal kahini suke boka ne kai wa shairi suke kai mawaki ne kai fa dallu kai sun dai bace bidalika da wannan annabi da rubbar shiriya fala yastati'una ba su da ikon sabilan samun hanya ta tsiriya ai tsarika hanya ilayhi zuwa ga tsiriya
وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا wa qalu sun faɗa munkiri na suna masu musu da basu da tashin kiyama ai za kunna idaman wai nan in muka ko muka mutu muka koma kasusuwa wa rufata muka zama rududdugaggu kasusuwa suka fashe suka buce suka fashe ai na yanzu mu nan wai lama busa na abin a tashi kayawa ne halka a wani halitta jaridan sabo anya abin nan ko yana yiwa sai ubangiji ya ce قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينجرون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا kullum muka ce masu ba wai ku zama kasusuwa ba ba kashi muka ce za mu tayar ba kuke mutu to kunu hijaratan ku zama karahuna ku zama dawa ku zama duwatsu au hadidan ko ko bakin karhe au halkan ko ma wani halitta nan ma ya taburu fi sudurikum wanda kuke ganin a zuciyarku bai yiwa a ce rayuwa ta faɗa ma wannan abu ai zai zai ya abu mu an kabulin hayati wanda yake yana da girma a gare shi karɓi rayuwa to ku zama ci fadalan an izan bana suna me ya ce ne menene menene kashi warrufa shi da rubutu to duk abin da za ku irama ku je ku zama shi ba labu da ba makawa ne uja da zuwa sai an samar da rai fi ku ba iya ka take nan ba a ce Allah da iya to wai ka zama ƙarfi ka zama dutse iya ka ƙarfi ke na ko ba kana musu za mu ta da kashi ba za mu mai mai dai kana musu to in ka iya in ka tashi da kashi ka je ka koma dutse kana iya ko ku ka koma bakin kare mana kana iya mu gani to ko me ka koma ko me ka koma kai ko me wanda kake gaje ka ka zaba abin da ka san a ganin ka rayuwa ba za ta yi shiga wurin nan ba to ka je ka zama ka gani muku in ba mai da kai ba fasa ya kulu na kaji za ce man yi iduna to har sai mai da mu ilal hayati zuwa rayuwa kulka ce allazi fadarakun awwala marratin wannan da ya samar da ku karan farko ba ku ai da akwai ka to ya samar da kai abinda aka samu cikin babu ai ba ya kike ma babu abinda ba za ka gani ba ba za ka taba ba ba za ka tsutsuna ba ba za ka ji motsin shi ba shine babu ko to shine kuma sai ga shi abinda babu shi sai ga shi an taba shi an yoka har an gaka har kai ba da inuwa ka ta iya ka samuwa kenan ko har ka ba da inuwa har kai magana har kai abin da kake so daga babu ka nake to wanda ya same ka da kai aka kuma ka ce ba zai yame da kai ba dan ya dan dan ya ya kace ka to da kai ya kai yawo ka ya kai yawo ka in Allah ya kace mutum basira ba yadda za ya gani walam da kunu sha'an ba ku zama komi ba la'annar kadira dan mai iko ala da bari akan fara abu bai gani wurin wani ba kadirin mai iko ne ala da i'adatu ta sake mai da irin shi bal shi ma irin wannan iya ahwanu sake mai da irin wannan ai a gare ku ce soki yanzu ka kirkiro ka yo kirkira ka wo kirkiro ka kirkiro abin da ba a taba yin shi ba sai kai ka yi shi Allah ya taimake ka kai shi har hada ka samu matsala ya ce kamar da za ka ji wani wahala ga Allah zai wahala na farko na farko tunani kake tsawa sai babu ce kake shiga kake yawo cikin ta ka je ka samo samuwa a cikin babun nan to wai kuma saman me ne ake so ka sake mai da su wai a ce wai kuma ya gwaye ka Allah in ka ce ubangiji zai mai da ku fasayin gido na rahoto ilai ka rahoton kaga suna girgiza ma kai ta ajiban dan ban mamaki waya kulu na zama su ce irsu iza'an dan iri ne mace mata huwa to tashin da mun ne cikin ka matsa za a tashi to wai yau ne tashi ba shi kenan ba ko ka ce me kuke wa gaugawa a ta yana kusa da an ya kuna karimin kusa kusa da
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لجنتم إلا قليلا يوم يدعوكم رانتا wato ran da yau tashin nan zai zo yau mai ruku ran da zai kira ku min al-qubur daga kaburbura ala lisani israfil bisa harshen malaika israfil fatastajibuna dole ku karba masa da a wata kiran sa min al-qubur da kaburbura za ku tashi mu'minai suna ya tashi da hamdihi da yabon ubangiji ai da amri da umarnin ubangiji wakila aka ce wala wala mu mu ne zai tashi na alhamdulillah alhamdulillah saboda alƙawari ya cika to kafiri shi ma ya ji mu'min yana faɗa alhamdulillah alhamdulillah wai shi ma bari faɗi ko kila ya samu nasara a shi ma ya shiga layin ba za ta yi amfani ba alhamdulillah kafiri ba za ta amfani shi gaba kiyama ba dan ya faɗa ne wai dan ta mai amfani ko kuwa alhamdulillah idan da ake idan aka yi mutuwa aka yi huri kowa ya mutu to za a shekara arba'in tukun ba a sake komi ba ba mai rai ba komai an mala'iku duka sai Allah ya aiki har shi mala'ikan mutuwa sai Allah ya karbe shi illa dai ba za su dade irin mu ba za a yi masu shuru ne su kankanta na mutuwa ai ba kullu nafsin ba Allah haka yake ba ra'iqatul maut to mala'iku suna da rai ko ba su da rai to da haka kuma sai sun sun ɗanɗana. Mala'ika Jibril a Zara'ilu ai mun taɓa karanta cewa zan kowa ya mutu ce to da yawa sai mala'ika ce saura kaza saura kaza mala'ika mutu a ce saura kaza ce shi ma a je a shi. Bayan ya gama ansa to kowa da yaya kowa ya zo kowa ya mutu ce duk kowa ya mutu a ce saura karatu shi ma zai karatu to har sai zan shi kaɗai ya saura sai to zuwa ya rage ya ce sai ba wannan naka mai kaskantar da kai da biyayya miliyan da kai ma bi shi ma sai Allah sana maki idan ya ɗanɗana ta to sai a mai mai sosai shi gaba da aiki To idan an kashe za a yi shekara arba'in a jami'ar duniya tana nan raye ana ruwa ana iska ana tsari ana zafi ana komai amma ba kowa cikin ba. To a wannan lokacin daga burin mutuwa din nan dama shi ne ne shi ne shiga aljanna shi ne shi ne saboda cikin rahama yake baccin shi yake. To kafiri Allah zai kafirai Allah zai sauke masu azaba a wannan shekarun a kai. to shi ne da Allah ya yi huri a kaji. To daɗin kwanciyar nan da idan a ya ɗauki sai karo yana fata alama to ɗan kwanciyar nan da ya samu guda da shi yake ma Allah guda. Wajen sai wata zan nuna kuna zaton in an tashi kiyama to sai ku zaton ma in ai malamin sun ba ku zauna ba ke duniya a duniya illa kalilan sai lokaci dan kadan da hauli dan tsoron ma ta rauna abin da kuke gani.
Wa kulle bani ya kulun lati ya mahasan inna shaitana yanzu bainahum inna shaitana kana lil mali aduwan
wa kulli ibadi ka ce ma bayina almu'mini da mu'minai ya kulu su daga cewa lil kufari kafirai su daga faɗa musu alkalmata kalma allati hiya hasan wadda suke ita ce mafi kyau kaji fa kaji fa kai bawan Allah mu'mini an ce ka faɗa ma kafiri kalma mai kyau kafiri makin Allah ne ko ba makin Allah bane amma Allah shi kake mai gauki amma kuma ga mu'mini ya tashi da kansa yana shine madaukar shi mu'mini yana tuno kafiri yana ce mai mutunci yana ce mai mai kaza yana ce mai mai kaza ka ji abin da Allah ce ka kabire ku zauna lafiyar amma ga dan uwanka musulmi ka zo kana kana fata mutum gano marasa kyau a gare shi inna shaytana shaytan yanzu ku shi ke bata bainahum tsakanin su inna shaytana shaytan kana aduwan ya zama maki mubina mai bayyana kiyalin insani ga mutum wani kalmatin lafiya hasanu to kalmar da take ita ce mai kyau shine ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يؤذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم أبنجزهم كدي أعلم بكم شيني مسني لكم in ya sha in ya so yarhamku ya maku rahama kayan su ne ba mai ce mai danne shi ne zai ba ku dama da taubata da yin tuba wal imani da imani au ko ko in ya sha in ya so tabi bakum azabtar da ku yuwa azabukum sai ya maku azaba bil mauti ya kyale ku ku mutu alal kufr akan kafirci ba mai ce mai danne wa ma arsalna ka ba mu aiko ka ba kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alaihim akan su wakilan wakili fa tajbura wa balatana ka je ka tilan sa masa da alim imani akan imani ko ga wata saboda Allah ba a ce annabi ma ake cewa iya kashi yi da sako ba a ce dole sai ya tsaya ga wani ya ji ba a da yi da sako ya wuce kawai ba Allah da sauran kayan su guda haka mai wa'azi ka ce dole dole dole sai kai sai za abin nan to ba na ka bane na to hada wannan qabla al-amr ka ta umurni ne bil kitali da yaki وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فصلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وربك وبنجدين تعالوا شيني مثلا بمن في السماوات لو اللي كتير والأرض ذكرتين فيقصهم sai ya keɓance su da mata a abin da ya so alaƙadar ahwalihim bisa daidai halayen wala karfafan wala karfafan na hakika mun ayi mun fifita ba'dan nabiyina sashin annabawa ala ba'din bisa sashi ita tasiri kullum minhum da keɓanta kowane daga cikin annabawan nan bi fadilatin da wata fifiko wanda wani bai da ita ka Musa kamar Musa mun keɓance cikin kalamu da yin magana wa Ibrahima annabi Ibrahim mun keɓance cikin kullati da badatantaka wa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammadu mun keɓance cikin Isra'i da zuwa Isra'i da yin Isra'i wa ataina Dawuda zabura mun baiwa annabi Dawuda littafi da ake kira zabura ولدع الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تعويلا قل لهم فدا masu ka ce masu ud'ul ladina za'amtum ku kira waɗanda kuwai kuka rai cewa annan cewa su alatun wai alloli ne min doni ba Allah ba kal mala'ika bi kamar mala'iku wa Isa da Isa wa Uzairin da Uzairu to ku kira su ku gani su kansu fa la yamliku na kasbar dur'anku ba za su iya yaye maku wani cuta ba wala ta hawilan ko ko su juye da cutar nan su mai da shi ila ga rufu zuwa wani ku ba za su iya ba
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ulaika alladhina yad'unahum alahatan wadannan da suke kiran su a matsayin alloli yabtaguna alwasilata su ma suna neman tsanantuwa ne ila rabbihim zuwa ga ubangijin su ay alqurbata kusantuwa bi ta'ati da da'a ayyuhum wanne ne su aqrabu mafi kusantuwa ilai gare shi haka suke fata su zama to fa kaifa su gairi ya wanda ba ai waɗannan ba ya kace su wayar juna su kuma waɗannan da muka ambata dinnan suna ƙaunar rahmatahu rahama ubangiji ne waya hafuna suna jin tsoron azabahu azabarsa kakarihim kamar wani su to ba kai fata da unahum alahatin ya za ku kira su a matsayin alloli inna azabar rabbika azabar ubangijinka kana maharuran ya zan abun gudu abun tsoro وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مؤذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإن من قرية باب وتاء القرية أريد أهلها أنا أني نفي مجانا القرية إلا نحن مهلكوها فاتيمو ما سهل كاتني قبل يوم القيامة كاتن رانا القيامة بالموت دمتوا aw mu'azzibuha ko kuma bi mata azaba azaban azaba sadidan mai tsanani bil qatl da kashewa wa gairi da waninsa wa kana zalika yin haka ya kasance masura abun rubutawa fil kitabi a littafi ai lawil mahfuz shine lawil mahfuz
وما منعنا أن نرسل بالآيات لله أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما منعنا با ولا بني يهنا مبا أن نرسل ما أيقو بالآيات الآيوي التي اقترحها أهل مكة وأن مدانا مكة كلمة غريكا إلا فاتي أن كذب بها الأولون أي منكو آيوين غبانينسو mutanen farko mutanen farko ko mun mun aiko ayoyin mutanen farko suka karyata ta lamma arsalna haya da muka aiko ta to da ko mun turo aya an karyata to fa ba mu kyalewa fa halakarwa muke yi ba halaka na kuma mun halaka su to walau arsalna ha haka da za mu sako aya za mu aiko ayoyin nan ila ha'ula zuwa ga waɗannan mutanen naka na makka na kazzabu biha mun tabbatar yanke ne karyata za su da ita to suna ko karyata ta wasu hakul ila ga za ku cancanta halakawa wa kad hakamna ga su mun ga mun hukunci bi halihim da jinkirta masu bi itimani amri muhammadin har sai mun ga lamarin annabi muhammad ya tsifta ce to sannan duk wanda zai wata magana duk wanda yake kule za mu ce mai tashi na'am wa ta na samuda na kata ai muna tuna musu ne ba mun ba samuda aya ba ayatan mun ba su mun ba su taguwa ayatan aya ce ai mun sabata mabayyaniya fa zalamu suka yi zalunci ai kafaru suka kafirce da hada ita ba wuce ko aka halaka su wa ma nursil bil ayati to ba mu aiko da ayoyi ai al mu'jizati mu'jizoji illa takawifan sai dan tsoratarwa lil ibadi ga bayi fa yu'minu sai su imani وإذ قلنا للملاء وإذ قلنا لك إن ربك أهات بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة لملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وذكرتنا إذ قلنا لك سنة مكتمك إن ربك أبنجد الكفا a haɗa bin nasu kewaye ke da mutane iliman da sani wa kuduratun da iko har zafin sama fahim so fi kabdati suna damka cikin damkar ubangiji ba inda mutum zai je inda ba Allah ba balagahum ba balligahum to dan haka ka iya masa da sako wala ta khaf ahadan kaka ji tsoron wani ba wa ya tsuka minhu shi ubangijin nan shi zai kiyaye ka daga gare su amma da annar ru'yal lati arainaka ganin nan da kai wacce muka nuna maka iyanan da ido ka gani da ido lailatul isra'i da ranar isra'i to ba mu sanya ta illa fitnatan fati jarrabawa din nasu ga mutane ai ahli makkata mutanen makka idan kan rabu da dan sun kare ka sun sai kariya ne sihiri ne isra'il isra'il da kake kaje sihiri ne warkar da ba'dun har sashin su ma yi ridda lamma ufa asabu asabarahum biha yayin da ubangiji ya ce masu ya je sama to waɗansa suka yi ridda wasu gane dai muhammadu nan ma dai komai ya gada ya kwaso zai ce daga Allah komai ya kwaso ce to abin da ya zama ƙarya sai suka ba asiri washajaratal mal'unata da itaciyar nan wadda take tsinanna wanda bayanin ta zo bil qur'ani a cikin qur'ani to ba mu sanya labarin ta ba qur'ani sai dan ta zama fitina ga kafirai wa hiya zakum tace zakum allati tumbitu wada wata allazi allati tambutu wadda take tsurowa fi asal da yi can kasan kasan wuta da Allah to mun sanya ta a wuta ta fito ta tsiro a wuta fitnatan lahum dan fitanawa a gare su in kalu sun kauce a annaru tuhriqu shajara to mun dai san wuta ko na ice take yi ko to ba kai ba tun dutu ya ba ya ce ko ice ya tsiro a cikin wuta da ganyen shi da komai ai ya zuba rassa da sauransu anya hankali zai dau wannan to shine su ba mu sanya waɗannan ma sai dan jarabawa a gare su wani kawai muna ba su tsoro ne bi hada ita su gane jirgin wuta itaciya tashi da wuta ga abin da ya faru da ita to tuba ba ma ya ji don amma ba abin da ba ma ya ji don ka kawai kuna tsoratawa mu ba abin da ya kara musu illa tsuguyanin sai shishigi kabiran mai girma وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق سفينا وذكرتنا إذ قلنا سلم كثير للملائكة الملائكة اسجدوا لآدم كما آدم سجدا سجود تحية سجدا تجيسوا بالإنهناء دوكاوا فسجدوا سكي سجدا باكي أينسوا إلا إبليس أمبان إبليس قال سيكي ليسي أأسجدوا na yi sujada ima na kalakta dinan ga wanda ka halitta yanku ƙasa ce baka kwaba ka haɗa shi da kuma wai ka ta da wai ka ce mai sujada amma sujada mace abin zai huke na ka na ala araita ta hadha allazi karramta alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila kana sai shi da yace ara aitaka ba ni labarin hadan da bi wannan karramta da ka fifita shi alayya a kaina bil amri har kake ce umurni na da sujudi da yin sujuda da hu gare shi wa ana khairu kuma ka san na shi kaji alfahari dan me kalakata ni ni ka halice ni min narin daga wuta to ta yake wata wuta abun abun abun alfahari ce wuta yake cewa take kasafa rayawa take mai kacewa da mai raya suna zama kaji tunan ya buge kai la in akharta ni wallahi in ka dan bani ka dan daga man kafa ila yawm alqiyamati hay zuwa ranar kiyama na hatin kan ka dau zuwa ka aiki da wallahi ka kafin su ina tuce ina ina tumbake su wa zurriyatahu da ƴaƴan nashi bil igwai duka in badda su illa qalilan min in ban da kada cikin kaji ko sai dan ma ya gudu kariya fili ne wanda ya dace ya kirari abin da bai da shi da ya faɗa abin da yake da shi abin da bai da shi ma yake yana da shi ko to amma duk da haka saboda tsoron ƙarya ce sai kaɗan daga cikin illa kalilan minhu sai kaɗan daga cikin
قال ذهب فمن mimman asamtahu na wanda ka kiyaye shi قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا Kala ta'ala lahu sai Ubangiji ya ce mata, Idan har tafi munzaran abin jira, abin saurari ila wakacin na bukatar ula har zuwa rufewa wato burin kabo na farko. To kuma yana ga sai da maka, faman ta bi aka nemin wanda biye kuskuren bin ka cikin su, fa ina jahannama. Wuta da za kuma ita ce sakamakon an ta kai wahum da su. Da za a kuma sakamakon mabura cikakke.
واستفزر من استدعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا Wastabzir ai istaka fa je ka girgide manin su ɗata wanda ka so minan cikin su bi sautuka da muryarka ai bido aika da kiranka bilgina ida waƙoƙi wal mazani da goge-goge wa kulla dayin da duk wanda yake abin kira ila ma sai tun zuwa sabo duk abin da ka san za ka isa ka jawo zuciyar su ka sa shi mun baka dama wa ajlibun kai masu ihu alayhi wa ajlib wa ajlib alayhi kai masu ihu da kailika da mahayan dokinka wa rajulika da yan tafiyarka kana kasa ai wa murrukabu sune mahaya wal musafi da matayati matafiyatul ma'asi cikin sabon Allah duk mun baka dama duk hanyar da zaka bi ka jawo su mun baka dama wa sharikun kai tarayya da su fil amwali cikin dukiyoyin su al muharramati cikin tsara dukiya ta haram kan riba kamar cin kamar bashi da ruwa wal gasri da ba wal gasri da kwace din yadda za a yi ka tara kuɗi ta hanyar haram mun baka dama zai kai masa ya tunan ga yanan ko yana samu ka ji mutum ɗaya mutum ɗaya shi kadai rai tilo ciki mai bai da tafiya ciki amma zai kwashe arzikin mutum dubu ɗari shi kadai ya je ya danne bai ci ba bai ba to kuma ya ba wani ya jamu da bai cin ba bai ba wani ya ci ba zama guda da ya dan sa biyu kyakkyakkyar ya kau da miliyan kaza to yanzu an fara tun ana dubu ɗari an fara an ana ruwa an an kwashe miliyan kaza an kwashe miliyan to yanzu tiriliyan ake so ana kwashe ko gidan wa ko ina ina ko yadda zai je aljanna zai je lahira ne yake da su ko saboda san gidaje tsada gare su gida yake da su ba haka ba a nan duniya dai ka kwashi tiriliyan ne zaka kai rayuwa zaka gudanar kuma musulmi abin mamaki kenan musulmi rashin imani rashin imani ke sa mutum ya ɗauki kayan da ba nashi ba ya mai da shi nashi. Lamana ma ce. To duk gayyar shaitan ce, za kuma ta biya ai mai Allah ya ce, da kai da su duk za a cika mu za a ba ku kyakkyawan cikakken sakamako na wuta ko to tana can tana jira. Amin. To kai tarayya da su wajen tara dukiyoyi na haram kamar cin bashi da ruwa da kwace wani auladi kai tarayya a cikin wajen tare yaya mina zina ai ta sakin yayan tsege yayan mai ake cewa yayan zina shegu ga suna suna yawaituwa yawaituwa yayan shegu ko kasar ƙara jayi wa rahama wa irhum kai ta masa alƙawari a to da kaje ka sa shi ka za ka ba ka zo in mai mai wannan musulmi da kaje ka dan gina masallaci kan wajen gari kawai shi kan dole sallah amma ta da to kima haka ya Allah zai karba inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne bai karba shi abu mai tsarki ka ta da dukiyar ta banza ka je ka ce wai ka gina masa wa kana ma Allah wayo ke kai kai wayo ma balanta na Allah da ya dace ka kana da wannan masallaci Allah zai karba ba zai karbe shi ba kai ta masa alƙawari da Allah ba sa aikan ka mutu za ka je ka tuba ka ce qur'anai kaza ka ce ka je ka je makaranta kaza ka je ka yi kaza kaza ka je kaza kaza kaza duk za ka haka ake mutu to zai fi da su ba tashin kiyama wala da za to koma an jan ba wani sakamako da za a yi wa ka gaji ya dawo wa ma ya yi rumun shaitanu ba abin da shaitan yake masa alkawali da zalika da aka illa gururan ba shi rudi ne fa'ilan na ƙarya إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي باينا المؤمنين مؤمنين ليس عليك ليس لك عليهم سلطان با كده wani karfi ko iko akan su wana wakafa bi rabbika wakila ubangijinka ya isa mai kiyayewa lahum gabayi ga mu'minai ninka daga sharrin ka shedan ربكم الذي يبني لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما Rabbukum Ubangijinku allazi yuzdi lakum al-fulka shine wannan da yake gudanar da jiragen ruwa gare ku fil bahri a cikin kogi da tabtagu dan ku je ku nemo min fadlihi falalarsa ta'ala madaukaki bi tijarati da yin kasuwanci innahu ubangiji kana rahiman ya zan mai matukar ya zan mai kinkai dukun gare ku wa tasghira ha cikin hore ta lakun gare ku وإذا مسكم الضر في البحر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا مسكم الضر لن سننينا شافكم في البحر أقولي أي خوف الغرق wato haufal gada ki tsoron nutsewa man una wanda kuke bauta ma min al'alahati na alloli balla sai bace an kun daga barin ku bala una ba ku kiran allolin nan illa iya sai Allah ta'ala shi kadai bayin na kun ku una za ku dawo ku kira shi ku bauta masa wada shi kadai la nakum dan kun san ku fi shiddatin kuna tsananin da yake la ya kashi ma ba ho mai iyaye ta illa wa in ba Allah ba to falan ma najakum yayin da ya tsere da ku min algaraki daga nesewa wa ausa lakum ya sadu da ku ila bar zuwa tudu a arabtum sai ku bijire an tauhid da kade ta Allah wa kana al-insan kan mutum ya karanta kabura mai yawan butulci ai jahuda mai yawan butulci lin amgan imomi أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا na'am to in kun ga kun yi to tudu kun sha ubangiji ce afa amintu shin kun aminta ne an ya kasu ba zukum janibal barri a tudun ma kuna ganin Allah ba zai iya saka muku da bala'i ba in ya jaye ku da kasawa ya za ku yi kun aminta da haka nan ne ka karuna kamar yadda ma karuna aw yursila alaikum hasiban ko kuma ya sako muku wani iska mai duwatsu ayyar miku da zai rika jiwa ku bil hasbai da duwatsu ka kawo mai lutin kamar yadda mutanen lutu sun mala ta jidu lakum wakilan sannan ba za ku samu mai kiyayewa ba a gare ku minu daga azabar ubangiji أما منتم أن يجيدكم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم كاسفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به In ba mu jehe ku ko muka shan ba mu kaye ku ba da ƙasa ko ko kuma muka zo muku duwatsu. An amintun shin kuna ganin kun aminta an yi ida kun fi kun gama shiga kuna kun tabbata kun gama shiga rahin ne? Sai kuma kyautar mu mai da ku. Don haka mai da ku kuma sai ya. Don shi ne. Kun aminta an yi ida kun ya mai da ku zai cikin kogin ne taratan ukura wani karan. fayyurtula alaikum kuna shiga sai ya sako kasifan kakkarfa minar rihi na iska ai rihan iska shadidatan mai tsananin da yake la ta murru bi sai in ba ta murjita mana abu illa kasabatu sai ta karya shi sai ta kifar da shi ba su kasira fulkakun sai ta fashe wato ta fasa jirgin naku na ruwa in yi maku haka fayyuguri kakun sai ya nutsar da ku bi ma kafarsu saboda kafircewa ku sun malaka jiri sannan ba za ku samu tafiya wanda zai biyo baya ba alaina a gare mu jiri ga aikin da muka yi zo shi dan ne muka yi ba abu ai nasiran mataimako mataimaki auta da ko ko wanda zai biyo baya mu dalibi na ya neme mu hujja bi ma fa anna dukun da abin da muka yi alhamdulillah
هذا بصلاة الفاتي آمين آمين صلى الله على محمد يا رب العالمين يا إمام